1442 a watan turawa muna tara ga watan biyu shekara ta 2021 Allah ya kaddara mana haduwa a cikin masallaci na kofar arewa cikin garin gumal don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na imam bukhari yau za mu tashi a kan babi na 292 babu du'a'i indal karbi babin addu'ar da mutum ya dace ya karanta a lokacin da ke cikin kunci ko cikin damuwa idan ran mutum ya ɓaci irin ɓacin ran da yake iya sawa mutum har ya fita daga hayyacin shi wani lokacin ka ga mutum yana kama ya shebe ko numfashinsa ya ɗauki to irin wannan damuwar idan mutum ya samu kan shi menene abin yi a ciki imam al-bukhari sai ka hadisi mai lamba ta 700 wanda akan sa zamu tashi a kuma ayi zamu tashi akan hadisi mai lamba ta 700 babi na 292 yana ga kuma shine darasi na 109 a cikin littafin Imam al-Bukhari yace haddathana Muslim qala haddathana Hisham qala haddathana Qatada an Abi al-Aliya an Ibn Abbas qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a lokacin kunci da bacin rai yana faɗin waɗannan kalmomi la ilaha illallah al'azimul halim la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim suna addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi la ilaha illallah al'azimul halim لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله wannan tabbatarwa ne babu abin bautawa da gaskiya sai Allah al'azim mai girma alhalim mai juriya da kau da kai babu ɓacin rai ko sa'o ko abin fusatawa da za a mai Allah ya fusata alhalim yana iya jurewa ya kau da kai akan komai haƙurin da ya wuce ko juriyar da ta wuce haƙuri ita ce alhilmu la ilaha illallah al'azimul halim la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da sassai wa rabbul arshi al'azim kuma ubangijin al'arshi al'arshin mai girma kamar masu irin littafi na lokacin da nake duba shi da safa na ga cewa rabbi ta biyu kasara ya mata la ilaha illallah al-azim halim la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbi ko eh ina ga ya kamata ya koma wa rabbul arsh al-azim eh na na ko ba ta haje ko to da me wa rabba da me wa rabbi duk ya kamata ya koma wa rabbul arsh al-azim eh dai ya zama to shi ma matsayin mubtada ko babu abin bauta da gaskiya sai Allah al'azim mai girma alhalim mai haƙuri ko mai juriya la ilaha illallah rabbus samawati wal ard babu abin bauta da gaskiya sai Allah ubangijin samai da kasai wa rabbul arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma a wani sunu suka idan aka ce wa rabbul arshil azim yadda na karanta ko wata nuskar wa rabbu al'arshi al'azimu idan da zamma ne al'azimu za ta koma sifa ce ta Allah maɗaukakin sarki idan al'azimi da kasara za ta zamanto sifa ce ta al'arshi wa rabbul arshi ubangijin al'arshi al'azimu shi Allah mai girma wa rabbul arshi ubangijin al'arshi al'azimi al'arshi mai girma to malamai sun tattauna wanne ya kamata a bari al'azimu ko al'azimi wasu suna ganin ya kamata a ce Allah aka siffanta da al'azimu din da dalilan da suka kawo wasu kuma suke ganin din mai girma to abin da ya kadaita da shi a siffanta shi da girma ƙarin girma ne ga mai girma din idan al'arshi aka siffanta ta da mai girma ai ta sami girman ne a dalilin ta Allah madaukakin sarki to girman Allah ne zai ƙara fitowa ba kuma girman Allah bane zai ragu eh malamai kuma suka ce hatta bilkis huda huda ya siffata gadanta da cewa a mai girma ne eh wa inda ha ko wala ha arushun azim tana da karaga al'azim ko azim wanda take mai girma to idan aka siffanta gadan sarki da mai girma in aka siffanta gadan ko karagar Allah madaukakin sarki da abin da ya fita girma wannan min babil aula Allah ya samu dace inda zamu koma mu kalli hadisi Abdullah dan Abbas ya yi kana Nabi sallallahu alaihi wa sallama yad'u inda al-karbi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana addu'a a lokacin bacin rai da damuwa me yake cewa la ilaha illallah al'azim har zuwa ƙarshen ta duka sai muka gaba addu'a a ciki duka zikiri ne ko la ilaha illallah al'azim al-halim zikiri ne la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim duka ne su zikiri ne da ambatan Allah to ina addu'a take sai malamai suka tattauna ɗaya daga cikin nan ɗauko maganganun sa sai yake cewa fa ma ma'ana qaul ibn abbas kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yad'u bi du'a'il karbi wa tasmiyati salafi lahu bi dhalik me ma'anar abdullahi dan abbas da yace manzon Allah yana addu'a da wannan me yasa su ma salaf magabata suke kiranta da addu'a tare da cewa zikiri ne kila sai suka bada an so shi guda biyu suka ce ihtamilu ma'anayayn cewa yana addu'a da waɗannan kalmomin ma'ana biyu ke ɗauka a haduhuma ma'ana ta farko an yi ƙaddama hazar ta halilu ƙablar du'a'i sun ma ya da'u ba da hubi ma'arada shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana buɗewa da wannan kaɗaita Allah ɗin ta halilu قبل الدعاء كافر الدعاء إذن يفعل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم سيكم الدعاء الدزي فلا أبا أنت سيزا من تونا تمبوئيني نوانا الدعاء لما يشي ثم يدعو بما أراد سيتي على ما وروى حماد بن سلمه bisa ma tsarin hadisi da Hamad dan Salama ya rawaito shi ma ya kawo isnadin sa an Yusuf an Abdullah bin al-Harith an Abi al-Aliya an Ibn Abbas inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idha hazabahu amrun qala la ilaha illa Allah al-Halim al-Karim nan kuma al-Karim madadin al-Azim ko لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم sai sai kuma ya da'u sannan sai ya yi addu'a ɗin wannan masu fasara ta farko kenan suna ganin shi wannan zikirin yinsa za a yi sai a yi addu'a ɗin da haka idan kana cikin kunci kana cikin damuwa sai ka yi azkar ɗin la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshi al-azim to ubangiji Allah ka yaye mu kaga kenan zikirin ya zama to mai mabudin addu'a ce ko idan ka kare zikirin ka kare ka ce to Allah ka ga halin da nake ubangiji ka kawo min dauki yanzu ne addu'ar ta zo a bayanta masu farko haka suka bada kuma sun kawo hadisi an maimaita lafazin addu'a duk da ma akwai ƙari a cikin ta sai sai kuma ya da'u sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ويبين هذا المعنى ما روى الأعمش عن النخعي قال كان يقال يتولما أنرها يوم الرويش تحنير الأعمش شكم الرويش تحنير إبراهيم النخعي قال يكي وكان يقال مغباتا أداسنا سوى إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء استجيب idan mutum ya fara da wa Allah kirari da yabo sannan ya yi addu'a to za a karɓa addu'a shi kaga har yanzu kamar goyon bayan waccan ma'anar ne ke da haka kenan wannan kamar share fage ce ka yi kirari ka yaba Allah ka kambama shi to yanzu an karɓi kirari watakila Allah ya yi murmuhi ya ji daɗin abin da ka faɗa ka ce to me buƙatar ka sai ka ce Allah damuwa da nake ciki Allah ka yaye mu sai ibrahim na kai yake cewa magabata suna cewa duk wanda ya fara da kirari da yabo ga Allah za a amsa mai shi wa idza bada'a bid du'a'i qabla as-sana'i kana 'ala ar-raja'i in kuma kawai addu'a ya fara kana jin wuya ka dubu dubu sai to Allah mai ga wani hali Allah ka amana dauki subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kai ta kawo addu'o'inka sai suka ce kana 'ala ar-raja'i ana sare tun da ka roƙi Allah Allah zai kawo ɗauki Allah zai amsa maka amma matsawar da kawo Allah kirari da yabo to kamar da tabbaci ne za a amsa wannan addu'a din taka kaga kenan har yanzu fassara ɗaya muka samu ko wannan kirari sai da sharar fage idan ka yi ta kuma sai ka roƙi Allah maɗaukacin sarki bukata sai Allah ya baka biyan bukatarka masu fassara ta biyu suka ce a'a ita ce zikirin ita ce addu'a. Allah ya san me ya sa ka yi wannan zikirin, kana cikin kunci da damuwa to ba ka buƙatar ka ce ga addu'a ta Ubangiji ya san da zai biya maka. Sun yi ta kawo maganganun magabata akwai sarkin da in ya shiga sarki mai karamci, idan ka je gurin shi in ka mai kirari ka yabe shi. an aka jima ka ɗauka ka kace to Allah ya baka na barka lafiya shi ya san abin da ya kawo ka bukata ce to zai ɗauka ya baka idan sarakunan duniya in kai musu kirari da yabo baka ce ba a canja mun mota ko mota ta ta tsaya ko a kai ni maka ko a yi kaza sun san wannan kirarin da yabo da kai wata bukata ce ta kawo ka za su biya domin babu aula a biya ta a fadar Allah madaukakin da haka idan ka ɗaga hannu kai wa Allah maɗaukakin sarki kirari da wannan addu'o'in kana cikin kunci to Allah maɗaukakin sarki zai yaye ko da baka gaya wa Allah ba cewa damuwa ce ta fa na yi wannan addu'a din Allah ya samu dace da daga cikin magabata ya fassara wasu kalmomi da suke cikin hadisin da yake cewa alhalim da ake nufi da alhalim alladhi yu'akhiru al-uquba ma al-qudra shine wanda yake jinkirtawa wajen ɗaukan hukuma da yin horo tare da cewa da iko a kanta in ka ji an cewa wani halim ne to ya samu dama ya samu iko yana da isa zai iya yin horon sai ce ku kyale shi muna da zai yi tunani aka sake samun dama aka ce ku bar shi zai yi tunani bai an kara bane ba to wannan mutumin shine ake kira an halim amma idan ka kama mutum a tashin farko ka takani ka mikani ka ce ka manta na cikin 85 a banda kai a ciki kenan wannan jijjilan da kake dama ce bata zo hannunka ba yanzu da dama ta samu ka ɗauki fansa to ba za a kira ka ba da sunan alhali kana da dai ruku da gaba mai tsawo a zuciyarka amma ka samu dama kaman kama abin bai faru a tarihi ba wannan shine alhali to Allah madaukakin sarki an kira shi alhalim saboda yana jinkirta ukuba tare da ya damar yin ukubar a yadda ya ga dama yanzu duk abin da aka wa al'umu magabatanmu Allah ya kifar da su aka tsaga wasu aka wasu ruwan wuta aka wasu tsawa duk ana nuna ta wannan zunubi idan tauye mudu ne kowa ya iya kama daga masu yadi kama daga masu shadda kama daga masu atamfa kowa ya iya in gabo yan cakwado kowa ya iya in gabo yan sikeli kowa ya iya wannan bangaren awo kenan mutanen annabi shu'aib ko to duka mun kware mun kara akan abin da suke da akwai idan ka dauko mutanen annabi lu yan luwabu yanzu ya zama to kamar ado mutane ba sa jin kunya suna gaba laifi bane gari guda Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'ika ya ce a cicciɓo har ƙarƙashin ƙasa ba a so aka aka cicciɓo kuma har zakarin garin har tsuntsayen garin ba a san su in dai tsuntsun bai gudu ba to har da shi ake sai da aka maiƙa su suna nema 'yan sama su jiyo hayaniyar su da kukan dabbobin su aka yi ruwan wuta sannan aka jiyo aka cife garin har yanzu ana nan ana musu uku ba a wani yanki na jordan amma mutane ji suke a jikinsu wannan kamar a magana jari ake ana nan yin sa ake ruwan dare in ka ɗauki harkar zina ɗin da annabawa suka yi kawa'azi a kan shi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila tsakanin yan mata da samariya zama abun ado yanzu sun me da hiran majalisa in aka yi wanka aka fito kowa yanzu lissafin wata ta asa da daddare ta zai ba da labari yanzu haka aka ce hadda wasu mutane an mutu shaida in dai sun yi arba da mace to an gama kuma suna nan a garin an san su kuma an san suwa suke makawarci kaga abin ya isa masifa ya isa bala'i in ka ji wasu garuruwan in yamma ta yi fitowa suke bakin titi ina marasa kunyan alhazai marasa tsoron Allah sun wuna a kasuwa Allah ya ba su riba yanzu kuma za su ƙara samu Allah dare da sabon shi sai su ratsa su ɗauka duk otel a wasu biranen sun iya ba da yanzu awa ɗaya awa biyu da haka za ka ɗauka kan isa gida sai ka ɗauki yarinya awa ɗaya awa biyu kik an goko ka gama kuma ka biya ta sai ka ƙarasa da mota gida ka kira masu gida su yau kasuwa an yi nauyi wala mun jima muna lissafi yana lissafa zulubin sa mai sani ba to duka irin waɗannan laifukan akwai su suna nan a cikin mu sai kuma suwa a cikin masu laifukan wanda aka kifar na a zaliman shugabanni a alwata ya cikin zuwa kan zaliman shugabanni eh muna dai kira ga shugabannin da Allah ya sa su raba ofofi da ayyukan yi ga matasa da in sai raba insha Allah adawar za ta yi sauki kware da ni insha Allah babu yadda za a yaro a ce masa a yi karatu saboda a samu aikin yi kuma ya yi karatun ya yi firamare ya yi sakandare ya yi digiri ya yi jami'a kuma ya da aikin dimmana ya ci gaba da lissafi ya ce ta kare a bashi aiki akwai rahin kyautawa ya kamata gaskiya a duba al'amarin matasa a ba su aiki amma dai ba a kifar da wani gari ba saboda zaluncin cewa gabani sai karo na ko shi kuma laifinsa shi ma laifi ne daban ko butulci da yawa Allah madaukakin sarki akan dukiya da ya bashi sai kuma tsatsa ta wasu da annabi Musa alaihi salam eh aka keta kasa aka sai ta haɗe shi amma da mutane da yake fitinan nuni da aka haɗe shi suka ce annabi Musa ya sa an haɗe shi ne saboda ya gaina da kuɗi ya hau kan duke sai ta Allah haɗa har kuɗin nasa na haka da da kuɗin nasa suna tafiya a ƙarƙashin ƙasa har Allah ya tafi alkiyama ba zai dana tafiya a cikin ƙasa ba da da dukiya fa hiya yuqwa yujaljilu fiha ila yawmil qiyama haka manzo Allah ya faɗa kuma wallahi har yanzu yana ƙara nufi kafin Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama da aka bashi kuɗi aka bashi dukiya aka ce ka ji tsoron Allah da Allah ya tashi bayanin dukiyarsa kawai ajiye ma yayi ka auna wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwa taskar da muka bashi aka ce mabudan taskar kofar shaguna da kanji da sto latanu'u bil usba taron jama'a majiya karfi zaratan samari wallahi sai suna nihi idan sun dauki mukullan na ko yanzu ban wani mai kuɗi ba da za a ce ƙarfi goma su yi nihi a ɗaukar mukullan shi da ga naira ce a cikin kantin sai kuma can zinare ne da azurfa kuɗi na gaske amma aka ce mukullan taskar manyan mutane nihi suke idan sun ɗauka amma da aka ce masa yanzu tsoron Allah maɗaukakin sarki ta ina ma utitu mu ala ilmin wannan dukiyar da kuka gani kawai ƙwarewa ce da ni akan harkar kasuwa da sanin ina duniya ta ba gaba sai manta da Allah madaukakin sarki to shi ma yana nan a karkashin kasa ana liman da shi masu Allah madaukakin sarki butulci nawa ne yan siyasa akwai su bokaye akwai su yan kasuwa akwai su yan boko akwai su yanzu idan mutum ya tsilla ya tafi a samu wani makami a gwada in kuka zo yan gari kuna tana sa da sai wani dawa ya taimake ni kuna ina lokacin da na yi karatu kaga yanzu yi tunanin ta kawai wannan karatun ita ce dubara da fafutukar da yi to irin butulcin da tsaro ne ko ina yin sa ake amma dai duka abin da ya tattara muka yi wannan duka masu laifukan ana nan ana aikatawa Allah yana kallo ya kau da kai kawai tun da yace inna rabbaka labil mirsad an gama yana nan yana jira manzon Allah ya daga hannu yayi addu'a yace ubangiji karka halaka al'umma ta irin yadda ta halaka al'ummu da suke magabata Allah ce na yi alkawari ba zan hallaka za ba kowa ya yi fitina sai yi barna Allah yana kallon shi zai zo ya same shi kuma daɗin ta ma rayuwar duka shekara nawa sai shekara su duk ku yi ta wa'azi saurayi bari bari bari wallahi kuna nan za a ajiye masa yan matan ne zai kuka wallahi ba zai iya ba an wuce lissafin shi wata ɗauko ta zai ya ba ta kuɗi a gidan wallahi bai isa ba sai dai ta ɗauki kuɗin da ba ta da shi yana nan kenan fa a raye ba a zo lokacin mutuwa yana nan wani yana tabbarar za ku gani kuma yana wa asibiti tun yana ɓuya ya je kaza ce je gari kaza ba zai iya kuɗin mota ba zai dage yan magani a garin ku tun ana nan za ta huhuda masa baki ta ɓata mai fuska duk a garin kowa a gane cewa ya siyo mai tsada ko wannan fa kenan yana raye haka Allah madaukakin sarki ke kallon kowa to dukkan zunuban da muka aikata Allah yana kallo ya kare kuma ya kauda kai akan shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa Allah madaukakin sarki kirari da wannan la ilaha illallah al-azimul alim lalle Allah ya cika mai juriya mai kauda kai yana kauda ukuba sai lokacin sa yayi wal azim da aka ambaci al azim a cikin zikir sai ce allazi la shay'a ya'zumu alayhi shine wanda ba abin da ke girma a gabansa ba wani abu da zai girma a gaban Allah maɗaukakin sarki duk ka ƙari tunanin da za ka yi babu abin da ke girma a gaban shi a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda za ka tattaro sammai da ƙasai gaba ɗaya da abin da yake cikin su ka matsa kamar ka ɗauki kwabo ne ka wurga a cikin ƙungurmin daji na tabbatar inda za ka higa daji yanzu bayan gari nan da daddare ka wuce dai out in Allah da in ka rike kwandala ka rinse ido ka wurga ta har garewa Allah ba za ka samu ta ba to haka aka ce idan ka ɗauki sammai da kasai a kan al'arshi ka ɗora kamar ka yadda kwandala ne a kungurumin daji shi kuma Allah ba a iya kwatanta girman shi to shi yasa da aka kira shi da al'azim allazi la ya'zumu alaihi shay'un babu wani abu da zai girma a idan Allah madaukakin sarki wal karim ba wata cikin lafazin da muka kawo kokarin shari'a an ambaci alkarim kenan ko in aka ce alkarim almu'ti fadlan shine wanda yake maka kyautar da tafi karfin bukatar ka ka tashi ka je ka samu dan majalisa ko wallahi aure ne sako na a gaba kuma ma mun ma yakin zabe wallahi yarinya ta ce nake son auren na rasa yadda zan yi a taimaka min da kuɗin akwati da kayan ɗaki in kai sa'a ya baka dubu ɗari sai kuma ga dubu uku kai kuɗin mota yasa kaga babu karimi a cikin su amma da kaga in labarin da ake badawa ya inganta ɗaya daga cikin 'yan siyasa ko? karin ba da labarin a sai na fara kamfen a yamma wuce gurin na? labari ne? na gaskiya da ko jam'iyyar kuce na? ba kama san waye mutu abar da haka kawai eh almujin idan mutum yana da bukata ta dubu ɗari alkarim ka san ɗarin yake da bukata inda ba miliyan biyu sai ya fara ihu yana rawa eh to haka ake kyauta haka kyautar Allah madaukakin sarki yake ya san bukatar ka ba ta wuce naira dubu goma ba in ka ɗaga hannu da ikhlasi karo gidi sai Allah ya tunkuɗo ma naira miliyan uku sai muka kuma yadda zuwa to haka Allah madaukakin sarki ke kyautar shi kuma a cikin mutane haka kyautar ya kamata ta kasance kuma da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita masu kuɗi za su tsira ya ce masu kuɗi sun shiga uku idan alkiyama ta tashi Allah ya to amma za a yi manzon Allah ce illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza wanda za su zauna lafiya he masu baza hannu su turo su ce gashi amma mun shiga wani hali da kamar masu kudin taba kudin ma tsoron su wallahi mutum ya taskace kudin kullum aihuwa yake wallahi akwai mai kudin da in aka kai rantsuwa da Allah ba ɗaya ba biyu ba uku ba fa in kai rantsuwa da Allah kullum yana samun da sama da naira miliyan 100 wallahi ba za ka yi kafara ba amma Allah da za ka sai kai ma siwaye ka dinka haka za ka ga ya dinka wani ba zai iya sayan mota ba saboda tana da bukatar juye sai dai rigan ya akan babur roba roba sai ya fitar da ke haka da rika yau inda ne ka ganya tsohon rani fari haka yake zagaye gari in ka bari ka higa cikin gidan zaka da suminti daga wajen duk kasa ne irin na kwabu kurje in dan ranya ne ma ya faɗo haka za ka gani sai ka rasa to me za a yi da kuɗin shi ya kasa ce bara tana iya ɗauka ya baya amma sifar Allah madaukakin sarki ba haka take ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wa kyauta haka mun faɗa ya fito a girga masu kira sun faɗa mutum ya koma garin zai na ihu tun daga kofar gari ku je ku musulunta ga annabi can yana kyauta yi wa a ba a man layar kyauta ga wani yana kyauta irin kyautar mutumin da bai tsoron talauci wallahi yanzu na bana ji akwai mutumin da zai waye gari yana da naira miliyan ɗari ka zo ka karanta masa matsala ta ɗauki tafa'in ka tafi to kaga shi wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka ajiye shi a duniya ya bambanta da kowa ba wanda yake irin kyautar da za yi sai a kun a wuni ba a ta abinci a gidansa ba idan aka ta abincin kuma sai ya rabar da shi da haka ne na Aisha ta ce sai ai wata ba a dora abinci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan wannan fa Allah madaukakin sarki ake magana a kan shi to manzon Allah ba kyautar sa mun gamsu ba za a iya ba barantana kuma ta ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so daga cikin sunayen Allah akwai alkarim to yin azkar ko addu'a da wannan a lokacin da mutum ke cikin damuwa Allah ɗauki sarki na yayewa da tare cewa alkarim mun same ta ne a cikin sharhi ko la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim Allah ba mu yi kiyayewa sai hadisi na gaba mai lamba ta 701 yace haddathana Abdullah ibn Muhammad قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر عن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكرة انه قال لابيه عبد الرحمن بن ابي بكرة يسيد بابنش ابي بكرة يا ابتي بابا اني اسمعك تدعو كل غداة ina jinka a kowace asubahi kana faɗin wannan addu'a اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت ثلاثة sau uku da ke ji kana faɗa da asubahi wa hina tumsi a hina tumsi wa hina tuzbiyu mana kowace rana gada ta ɗin da ya kawo su a almasa'u wa sabahu to gara su sai zamanto kowace rana kenan kowace rana ina ji kana faɗin wannan addu'a Allahumma atini fi badani Allahumma atini fi sam'i Allahumma atini fi basari la ilaha illa anta sai ta tu'idu ha salasan kana maimaita ta sau uku ina tumsi wa ina tusbihu a lokacin da ka shiga yini da lokacin da ka shiga safiya salasan sau uku wa taqulu in ji ka sake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri Allah ina neman tsarin ka daga kafirci da talauci Allah ka raba ni kafirci da talauci Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allah ka raba ni da azabar cikin kabari la ilaha illa anta yace ita ma tu'iduha salatan hilatun fi wa hina tusbihu lokacin da kake wuni da lokacin da kake wayar gari faƙala na'am ya ce ƙwarai fa ya bunayya tabbas haka ne ɗana ina faɗin wannan addu'a Allahumma atini fi badani ban fassara ta ba ko ubangiji ka ban afuwa a cikin jikina ma'ana karka jarraban da bala'i karka jarraban da takas mai waya ka waya ko na ƙasa ko wata cutuwa a cikin jikina Allah ka bani cikakkiyar lafiya atini fi badani Allahumma atini fi sam'i haka jikin kunnuwa na ubangiji duk abin da yake na masifa ubangiji ka yayi daga cikin sirrin wannan addu'ar wata kil idan mutum ya rike ta yana yi ba lalle bane Allah ya jarrabe ni da yankewa ji idan tsufa ya taho shi Allahumma atini fi sam'i Allahumma atini fi basari ubangiji ka ban lafiya a cikin idanuna kar a jarraban da masifa da bala'i akwai sirrin jikin ta kenan don haka Allah ya tarrabe ka kai tsawon rayuwa sai ka ba maki a tsare maka gangan jikinka a tsare ma kunnenka a tsare ma idanuwanka duk wanda aka tsare mai gangan jiki aka tsare maka kunne aka tsare maka idanuwa ina da tsufa ba zai sha wahalar ta ba amma tsufa ya zo ka rutabe ka faɗi a kofar gida a zaune jakwab sai yara sun shanya ka da safe sun shanya ka da yamma da wani lokaci da lokacin shanya ne ga yara sun cilla sun gudu gwamnati a aka yi a cikin hima da fitowa mana sun fara gajiya ke nan ko to amma idan Allah ya baka lafiya shekara ɗari ne mutum ya ni da yawa yanzu haka in kana tattaunawa akwai wanda tsaffin da sun wuce shekara ɗari kuma lafiya kada za ku zauna ku yi hirar da su kana faɗar kalma raɗau za a ji kuma in duk inda ka gitta suna ganin ta in jan riga ce sun sani idan pink ce sun sani in baka ce sun sani in bulu ce sun sani ba sa kwasan kana Allah madaukakin sarki ya rufe idanu ya tsare idanu so wata in addu'o'i suna cikin sirrin da Allah yake sa albarka a cikin rayuwar mutane Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari in aka kada ta kuma sai a rufe da wani sirru la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai kaga kowace an mata mukulli da la ilaha illa anta Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta a faɗa sau uku da safe a faɗa sau uku da yamma sanadan yace masa ina ji karanta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri Allah ina neman kariyarka daga fadawa kafirci da halin talauci wani sirri kuma sai aka haɗe da kafirci da talauci isa za ka zo sama gabata suna cewa tsakanin kafirci da talauci yar katangar bata da tsawo ana iya tsallakawa daga gidan talauci ana iya faɗo a gidan kafirci daga gidan kafirci ana iya faɗo a gidan talauci akwai dangantaka da kawancacce ne a tsakanin su to Allah ya ga tsakanin mu da wannan kawancan nan Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri Allah ina neman tsarin ka azabar kabari shi ma sai ce la ilaha illa anta yace ita ma tu'iduha salasan ina ji kana faɗin da sau uku hina tumsi wa hina tusbihu da safe da yamma فقال نعم يا بني هكذا أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإن ناجما عن الله صلى الله عليه وسلم نافد ونن الدعاء وأنا أحب نيكو إنا أن أستن بسنته السنة السنة من الله صلى الله عليه وسلم أهي كنا سنة السنة من الله بابا قم الأمر ما قبعتا إذا سنة من الله يأي سمع كتاوة ina yi na na menene a gurin kawai bini ne ni kuma na ce ne an maimun to ibn maimun insha Allah yace wa ana uhibbu an astalla bi sunnatihi a cikin isnadin hadisin da na karanto ina gangana ce an maimun ni kuma ibnu maimun ko na shine lokacin da ake mu Allah ba mu ibn kewa an astalla bi sunnatihi ina so in sunnatu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ga yadda magabata suke kokari idan sun ga sunnar manzon Allah su tabbaka ta to za ka ba kamar yadda muke ba yadda son samu ne kowannen mu a cikin mu ya daure akalla gobe ya kwatanta wannan addu'a Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr la ilaha illa anta akalla ka kwatanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sau ɗaya ne a rana har da mu je muhalli shahid ba amma mun yi tsintuwar wani abu a cikin hadisi din ko qala sai shi abi bakar fi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah kuma ya ce da'awatil matrubi cikin addu'ar mutumin da ke cikin kunci da bacin rai Allahumma rahmataka arju shine mutum ne sai Allahumma rahmataka arju Allah ina kwaɗayin rahmarka wala ta kilni ila nafsi tarfata aini Allah karka bar ni da raina karka bar ni da kaina ko da kinta idanun shi Allah ba zan iya ba ba zan iya kwatar kaina ba dubara ta bata ke ta kwace ni ba Allah karka bar ni ko da sakan ɗaya ne duk dubara Allah a yi mu duk shirya Allah a hirya mu wala ta kilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sha'ani kullihi Allah ta gyara al'amura na baki ɗaya. A sha'anu al'amuru wal hal, ana iya cewa a sha'anu ana nufin al'amarinka, ana iya cewa a sha'anu ana nufin halin da take ciki, wa asibiti li sha'ani Allah ta gyara halin da nake ciki, Allah ta gyara al'amura na kullihi baki ɗayansu, to yanzu kana cikin damuwa kana cikin kunci kawa Allah madaukakin sarki kirari ka ce tausayin sa kake nema Allah kar a bar ni ba zan iya ba sai kuma kace Allahumma aslih li sha'ni kullihi Allah ka gyara duk halin da nake ciki kaga ba kunci ba ba damuwa ba ko a cikin wuta aka jefa ka Allah madaukakin sarki zai iya gyara al'amarin shi ne wa wuta umarni a lokacin annabi Ibrahim alaihi salam aka ce kullu ya dawo kuni bardan wa salaman ala Ibrahim da haka idan wuta tana kuna sai Allah ya ga dama wutar ta kuna idan limewa a ruwa yana sawa a nutse ga annabi ya fada a ruwa ya fada cikin kifi ko ya fada cikin duhun teku amma da ya yi zikiri aka ce a amayar da shi saboda ya galabaita bayan an amayar da shi din ba zai iya tashi ba sai aka ce wa an batna alaihi shajaratan min yaqbi anan take Allah ya umarni kasa ta fitar da ciyawa wanda yana kwancen zai iya dauka ya ci a matsayin abinci malamai sai ta tattauna ko gurji ne ko kankana ce wannan dai dangin abubuwan da suke yaɗo kaga kenan ubangiji ba abin da ba zai iya ba to duk halin da kake ciki duk wuyar hali ba abin da Allah madaukakin sarki ba zai iya ba abin da zai iya zama dafi idan ka roƙi ubangiji sai a maida maka wannan dafin ya zama to abin ba abin da gagari Allah to kenan ba kuncin daki bane ba kuncin dauri bane ba wahala dauri bane mantawa da Allah take jefa mu cikin kunci ita take jefa mu cikin damuwa sai ka ga mutum gahi a sake ya hau mota ya hau babur ya yi ƙorus ya yi ƙoƙo amma zuciya sai da kamar zai iya rataye kansa yana cikin kunci da damuwa wani kuma zai tattar da shi shekara ashirin a kurkuku yana dariya ana hira yana buga ƙafa lafiya kalau Allah ya zare damuwar kare kenan idan yanci ne kafin yanci wani in ya kare walwalar sai komai yana ɗaki a gadon matar shi a bayan matar shi amma zai yake kamar ya tsaga zuciyar ya zubar da ita saboda Allah ya kuntata al'amarin ya kuntata rayuwar tashi to yasa zaman lafiya a cikin rayuwa biyayya ga Allah matsaukakin sarki da kamun kafa da Allah ya sassauta al'amura to idan mutum ya samu kunci ya samu damuwa Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sha'ni kullihi la ilaha illa anta ita ma haka aka sake kulle ta da me la ilaha illa anta da haka daga mutum ya ji kunci ya ji damuwa akwai addu'a ta farko la ilaha illallah al-azim al-halim ga kuma wannan wa aslih min sha'ni kullihi la ilaha illa anta da wancan da wannan dukkanin su ingantattun hadisi ne Imam al-Albani ya inganta su sai hadisi na 700 kenan da da biyu ko shi ne ta haddasa Muhammad ibn Abdul Aziz قال حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة قال حدثني راشي أبو محمد عن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن عباس يقول هذا عبد الله عباس هنا شهديث فرقون إلى أمامتا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم يذكر رب العرش تفارض وأنا أقول لكم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أما بدأ العرش العظيم أتن العرش العظيم أنا كما العرش الكريم اللهم اصرف شره الله تستوكي من شر الحال الذي bai ta mana addu'ar idan mutum yana cikin kunci yana cikin damuwa ya faɗe ta insha Allah Allah madaukakin sarki zai yaye maka kuncin sa ya yaye maka damuwa babi na gaba da zamu shiga ita ce babul istikhara naga idan muka fara shi yana da tsawo ko yana da buƙatar bayani masu tsawo ko ƙara tantancewa istikhara nan an dade ana magana akan istikhara istikhara ko na'am to wata ganin sai mu bar mata darasin sati mai zuwa sai mu yi ta gaba ɗaya akan istikhara din da me sai istikhara din ya ake istikhara da me da me ake mai istikhara menene ba a ma istikhara akwai lokacin da ya kamata a yi in an yi istikhara me za a gani wata kar za mu tsinta a karatun sati mai zuwa insha Allah ta'ala abin da muka faɗa zama dole ne Allah amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana mu gyara mu yi ma aiki da abin da ya dace na'am to ɗaya ya kawo asamin da aka bada insha Allah sai na tantance sai in yi bayani a kansa ko wanda ya aika min da littafin gida akwai malam ya mu zai zai mu tattauna wata kare insha Allah mun muka samu ko lokacin da muke da dan karatu karami sai mu tattara duka karatu suka mu bada dauraya akan fitsarin kare ko da yawun kare da kuma azumi na mai ciki da mai shayarwa ko ina ga to ina jin da zan tattare insha Allah Allah ya sa mu dace tambayoyin kuma su ne kamar haka assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda ya sujjada da face mask ko amawali hancinsa bai taba ƙasa kuma goshinsa a rufe da hula ko rawani na gode ana so dai a halin sujada goshi da hanci su taba ƙasa idan dalilin ya sa mutum ya yi rawani ya wuce ya ɗaure goshinsa ya ɗaure hanci shi wannan babu laifi ina ji mai adari ne ya faɗa ko ومن سجد على طية أو على طية من أمامته فلا شيء عليه wanda ya sujjada a kan ɗauri ɗaya ko naɗi ɗaya ko naɗi biyu na rawa na sai ce babu komai a gare ba buƙatar sujjada kamri ba buƙatar sujjada ba a ji hancin yi ma idan a tohe yake saboda yana murra ko yana tsoron corona ya ɗora da ya face mask ɗin shi ya taɓa ƙasa kuma hancin ya taɓa face mask insha Allah sallah ta yi daidai insha Allah ta'ala wani lokacin ko mu daina matsawa a wajen tambaya Allah ya samu dace mu daina kwakwale kwakwale la ta sa'adu an ashiya in tubu da lakum ta so wani lokacin kwakwale kwakwale bai da daɗi sai ga mai tambayar ya fada kunci mai ansa tambayar ya fada kunci kuma ya fada kunci wasu abubuwan da mutane suna lafiya kalmar kalin su a kwance da garin da aka tsokare da sanar da ka subhanallah ai fa kara a herin to kuma ya zakin da an bada Allah ya tuba assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya da imani hakuri da kaifin basira amin Allah ya kara mana baki ɗayan mu ya kuma sa mu yi aiki da su a hanyar da ya dace Allah ya ji kan malam menene amin amin ina mutu ina rayu kuma Allah ya tausaya mu ya tausaya mana baki ɗaya Allah ya ji kan malam menene hukuncin mai siyar da kayan maye shin haram yake ci ko halal haram yake ci da mai sai da giya da mai sai da ganye da mai sai da fakalin da kwaya da tramol da waye duk abincin haram suke ci a cikin gidajen Allah da yesu kuma Allah ba su ikon daina ba Allah ya saka malam da alkhairi ya kyauta ta karhe ya sa aljanna makoma amin Allah ya amsa mana shin malam mutum yana da laifi idan ya yi sallah da bilal a furtarsa matsawar ba zai iya zuwa gaban sarki ba kare je gaban Allah da bilashi ko na? eh a yi da yake magana inda larura kuma za a yi zuwa gaban sarki da shi ko duk abin da ka san ba za ka yi a gaban wani mai girma na duniya ba bai kamata a yi shi a gaban allah madaukakin duk da sallar nan da an ce tattaunawa kuke da allah yana kallon ka kai ne ba za a gan shi ba kuma kana magana na amsa mashi so dan za ka ji kunya ka tsaya da gilas a gaban mahaifinka ka ji kunya ka tsaya da gilas a gaban sarkin garinku ko a gaban mai unguwa ko a gaban shugaban ma'aikatar ku Allah ne kyau kare na za ka tsaya da gilas a gaban shi idan simbol ne na nuna cewa isa da ƙasaita ba a nuna isa da ƙasaita a gaban Allah maɗaukaki ya kamata a sauke gilas a sauke da abin da yake girman kai ya samu wata kalli iyayen mu ba kakannin mu da muke kallon kamar ba su yi karatu ba ko sallah za su za ka ga rigar su haka suke mata ba ko ka gane in ka sake riga haka kamar alama ce kana da gurkin izza da girma yasa za su tsaya gaban Allah ya saka ta haka alama ce ta tawaru cewa a gaban Allah madaukakin sarki suke tare da sabewar hawa laifi bane amma ina so in nuna mana yadda suke ganin girman Allah madaukakin sarki ba ka muke gani ba yanzu kada ko dan mai kara 80 na da za a tabbata sallah gari man da gilas ta ne kai wannan bai hude ne zai sallah ba zai da ba sai haduna ta lalace har da ta gilas a gaban Allah ba zai da ba kuma bana da zaka samu datti da dan hekara 80 zai je wajen babansa dan hekara 100 kuma ya sa masa gilas ba zai sa ba ya san babansa babansa ne kanan babansa babansa ne so muna da karancin ladabi wallahi yayi kuma yawa a cikin al'amarin ba ma gane kuma lokacin karancin ladabi ne shi yasa za ga Imam Shafi'i da ya kare karatun shi bayan Allah ya kaddara rayuwar Malik ba ta nan sai ce wallahi yayi da na sani ina ma tsayawar da ya a wajen Malik kawai karatun ladabi yayi ya fi kowa ladabi a cikin malaman hadisi haka malamai suka ce idan zai yi tafiya in dai a cikin ƙwaryar garin madina ne aka ce imam malik bai sa takalmi sai ce ba zai iya taka ƙasar da manzon Allah ke kwanci a ƙarƙashin ta ba inda takalmi a kwanci sala ba zai iya takawa sai ce da takalmi tare da manzon Allah ba a gaban shi ke ba komai ba yanzu mutum da wani alhaji ya je gurin yake tunanin cewa akwai manzon Allah ba zai iya taka ƙasar gurin ba idan doki ne ba zai hau ba sai ya jahi ya fice daga garin madina sannan ya hau doki ce manzo Allah na kwanci a karkashin kasa ne in hau kasa in hau abun hawa akan sai ce ba zan iya ba saboda me abin ya ratsa zuciyar ya kwanta haka da dabin yake a cikin zuciyar shi idan mai bukata ne zo kwam kwam kwam imam malik yana nan yana nan waye ya ce da Allah mai bara ne farka imam malik ya leko ya aka yi cewa la'ayi kaza da kaza ne inda akwai ya ce masa babu in babu a ce a yi haƙuri inda akwai a bashi abin da ya yi tsara amma idan ka tambaya ta ce na zo in tambaya akan hadisin manzo Allah sai ce to a jira da haka idan mai roƙo zai saurare ni a cikin minti biyu wanda ya zo ɗaukar hadisi wata ɗin sai ya yi jiran awa guda tun da hadisi ta faɗa sai ya yi wanka sai ya kimtsa sai ya sa riga ya sa babban riga da alkyabba ya yi rauni ne zai zauna ta tambayi abin da kake so na magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana mutunta wannan maganar da yake dauka to amma idan mun sha magana wani lokacin karatun hadisin ake yi ga wani yana wasa da waya ina jini da sanane da aka ce a yi sati biyu da ya wuce ko zo dai an ce wasu daga cikin shi ne littafin suke bi soft copy ko application na littafi in aka samu ra'in fahimtar juna so wanda take da soft copy take bi ko wanda yake da soft copy yake bi wani yana da uzurin littafi yake bi amma wanda yake wani uzuri ana karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai karancin ladabi to ya kamata mu muke wa junan mu da junan mu uzuri eh idan aka leka ya an hada wasa da ta ba wasa nake ba karatun nake bi a ciki kaga bai bukatar ai hayaniya yana da uzuri akan wannan a'a wasa yake shi kuma shi tsoron Allah kai da ya girman kai ya bari wannan girman kai yana cikin abin da manzon Allah ya ce wallahi sai an kona mutum da shi in dai mutum ya je lahira da ƙwayar zarra ta girman kai aka ce ba zai shiga aljanna ba sai an gashe shi an kore sannan zai shiga aljanna bayan da ai masa tsakiya ta gol alhali da tukon bakin gawayi a jikinsa sai an maida wuta an gasa an bincine ta an ture sannan a sake sarrafa ta ba za a yi ta ba to haka aljanna take so ake ka shige ta kamar gwal ko kafi gwal da haka inda wani guri da yake da matsala sai an zazzage ka an kone irin na ziga-zigi a reraye ruwan ka tak sannan a sake mulmula ka ce to kuma tafi gidan aljanna bacin an wanke ko a ma'ul haya Allah ya samu dace salamu alaikum malam ina cikin yanayin jarabawar rayuwa da tsanani na jasan tsananin damuwa dan Allah malam ina neman addu'ar ƴan uwa musulmi yayin da suke cikin sujada to yana neman addu'a ta da addu'a ga kuma babi an yi akan ta saboda yau sai ka yi kokari kai ta yi insha Allah Allah madaukakin sarki zai yaye kuma yan uwa a taya shi da masu bukatu irin nasa ubangiji duk ya yaye mana halin da muke ciki Allah ka mana dauki salam Allah ya kara da ta lafiya amin malam tambaya ta ita ce a garin mu suna na sa'adatu amma in je garin da ba a san ni ba sai in ce suna na Zainab malam ya hakan ya halatta Allah mai da malam gida lafiya so sa'adatu ne ba kyafu idan sa'adatin ne baki so babu da zai san sanar da mai sai da ba wallahi ina so a canza sa'adatin nan ta koma Zainab ko ya kuma ke kiran Zainab babu wani abu a ciki eh idan kuma so amma sa'adatin ba kuma kada cikin sa'adatin ba ko sa'adatu ba mai sa'a fa amma alladina su'idu fa fil jannati khalidina biha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuka ata'an ghayra majzuz daga cikin wanda suke da rabo ko wanda suke da dace ta kira miki sa'adatu mai dacewa a duniya mai dacewa a lahira sai kika koma zainab ba ta san ma'anar ba ko in kuma ko wannan yin zaki a taho garin ku neman ki a kita ina zainab ana ba mu santa ba ina zainab ba mu santa ba in wani ne ki ji tsoron Allah kake in sunan ne baka so ki ga mahaifinki amma ma'anar sunan ki yana da kyau bai kamata a canja shi ba Allah ya sa mu dace malamin ina neman addu'ar ɗan uwa musulmi dangane da jarabawar da muka fara Allah ba mu sa Allah ba ku sa Allah ya sa ku fita da kyakkyawan sakamako idan kun gama kuna karɓar certificate da kai da masu jira Allah ya ba ku abin yi na alkhairi assalamu alaikum Allah ya kara ma da lafiya imani da hakuri tare da kaifin basira ya kuma kyautata ƙarshen mu baki ɗaya amin gafarta malam shin mutum yana da laifi idan ya daina wa abokinsa magana sakamakon ya ce ya daina masa abin da yake masa saboda baya so shi kuma ya ki dainawa kuma abin da yake masa addini ma ya haramta yinsa matsawar abin da yake masa ya saba addini ka mai wa'azi ya ji idan ka ƙaurace mashi ka ƙaurace masa ne a matsayinsa na fasiki haka kuma mai ahalar ya faɗa ko wala ya juzu lahu suhbatu fasiki wala mujalasatahu illa bi darura ko bi darura ko bi darura ce bai halatta a yi abota da fasiki ko a zauna da fasiki sai idan da larura idan da larura ba a abu in ba da larura ba a abota da fasiki ba a zama da shi to tunda abin da yake maka ya saba da addini haramun ne a addini in ka daina masa banzo wani laifi ba in ga masa baya me yasa ka daina mun magana saboda kai ma kana cikin fasikai a gaya masa da kaushin lafazi abin da kake fasikanci ne saban Allah na sai ka daina kaki ni kuma ba zan zo baka jami cikin masifa abin da ya sa muke fadawa cikin masifa dukkaninmu saboda muna aikata abin da banu isra'ila suke aikatawa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu abin da yasa aka tsine musu a tabakin annabi isa aka tsine musu tabakin annabi dawud alaihi salam ba sa hana junansu barna kuma wallahi wannan abin ya shigo cikinmu mutane ba sa kyankyamin masu laifi mazinaci ta kuren gani bukaccen mazinaci ne amma shi goma ta sai da ana buɗa masa ana ba shi guri ana zance ana dariya wannan dan homo ne ta rutsa shi amma ya rasa wai mutane me yasa ba sa kyankyamin sa ba sa kyamai shi wannan fasika ce an san mazinaciya ce ko ƴar maɗuko ce amma haiga ana haba-haba ana karɓar ta duk ina nuni ta bakin annabi isa da bakin annabi dawud alaihi salam da aka mutane su san wa za su abokantaka wa za su zauna da shi wa za su nuna wa ba sa kaunar shi dan abokinka ne kun taso ya ga kana fiki kana kyamarsa kamar za ka kaɗe shi da ya ga he za ka je kai ba ta gine ka daina mana kai banka kaza ne in ka daina shi kenan sai mu zauna mu zama abokai so idan mutane muna kyankyamu masu laifi masu saban Allah da wata barnan ba za a yi ta ba wani wallahi bai aikata laifin ba amma idan ya kun kyankyamu wani kun sa mai karar tsana mai sa saboda laifin kaza ne ba zai sha'awar wannan aikin ba wallahi shi yasa Allah ya tsine musu dan mu samu labari amma zai ga abin masu laifi kamar ma su ne ababan su Allah ya rufa mana asiri Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi mai amfani a mai malam menene hukuncin jinin da ya zo bayan kwana sha uku da daukewar jinin haila sabuwar haila ce ko kuma na cuta ne idan na cuta ne ci gaba zan yi da sallah ta a haka ko kuma zan ke wanka kafin kowace sallah tsakanin haila da haila malamai suka ce kwana goma sha biyar idan an samu kwana goma sha biyar a tsakani abin da ya zo miki na biyun haila ce idan bai kai kwana goma sha biyar ba kina da buƙatar ki yi aiki ki tantance shi wannan jinin da ya dawo irin naki ne har gobe ni ma'aurata a fatawar da nake ba wa mata kuma ita ce tafi zama lafiya a kan harkar jini kowace mace san yasin jinin ta yake in ya duro a ƙasa ya yake lokacin da zai fito a jikinsa ya yake in ta kalli ya yake in ta san sanahi ya yake in ta kiyaye wannan duk lokacin da ya zo da waɗannan sufofin da kawannin san highlight in ya saba ɗaya daga ciki istihaba ce zai fito ta zauna lafiya kalan na yi allura an yi kaza an yi kaza duk ta wannan ƙa'ida in ya cika ka'ida jinin haila ne in ya saba ka'ida jinin istihaba ne me ya kawo shi allura yake nan a'a yanzu duk lokacin da ya zo hile kuma hila ne kwana a hirin bai dauke ba kuma hidin ne to me ya faru ka'ida ce ta koma kwana a hirin me yasa ta koma na yi allura yake nan so wani lokacin za ga dan simple abu ake rikewa sai a zauna lafiya kalau sai ka ga namiji ba haila yake ba amma a tambaye ka ka ansa a tambaye ka ka ansa kullum ya tambaye ka akan haila ya kamata ita mai haila ta rike wata kaida ta zana lafiya ka na Allah ta na na ya wannan ka rike da wani satin Allah mai da malam gida lafiya amin malam yanzu idan mutum yana yin sallah a gida yana bin liman a masallaci sai aka ɗauke laifar baya jin ƙarar maganar liman ya zai ni ma za ka ta ɗauke sallar sai za ke sabuwa ko Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Allah ba mu dace